أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإنسان مكية وهي إهدى وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بلا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan ita ce suratul insani surat da aka yi magana dan adam a cikinta an saukar da ita a makka tana da ayoyi 30 ko 31 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim al'ata alal insani inu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ubangiji yace hal ma'ana kad hal din nan ma'anar sa kad haqiqa ai ata alal insani inu min ad-dahr ai hinu min ad-dahr wani lokaci ma'ana na zamani aka ce ko ana nufin shekaru 40 lokacin da aka halicci annabi adam ba a busa masa rai ba an aje shi aka shekara 40 wani kauli aka ce shekara 120 shi ake nufi ko ko ana nufin a shi dan adam ne da aka halicce shi da mani da jini da tsoka mana wannan lokacin duka shine hinun min ad-dari din lam yakun shay'an mazkuran a wancan lokacin bai kasance wani abun da za a ambata ba saboda ba a sa masa rai ba baya motsi baya komai ko tun wancan na annabi adam ake nufi ko kuma na shi dan adam din ƴaƴansa ake nufi na إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا basira. ubangiji ya ce inna mu ne kalagnal insana muka halicci dan adam ai jinsin dan adam din duka min nutfatin daga diwan mani amshajin wanda aka cuccuɗanya shi na namiji da na mace naftalihi sannan muka jarrabe shi bit taklifi bayan ya kai balaga aka ɗora masa ayyuka zai yi abubuwa na wajibi salloli azumi zakka haji da sauran abubuwa dai duk wanda aka ɗora masa naftalihi faja'alnahu sami'an basiran sai muka sanya shi ya zama mai ji ne kuma mai gani ne mana ka sa masa ji da gani da bayi da shi
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafur inna mu ne hadainahu sabila muka shiryar da shi hanya ai muka nuna masa mana ga hanya ta manzanni idan ya bi shine hanyar shiriya kenan imma shakiran ko ya zama mumini kenan ya gode wa Allah dama imani da gode wa Allah shine abin da yake nufi a wajen mutane kuma yadda Allah yake cewa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima me Allah zai yi da muku azaba in dai kun yi imani da shi kuma kuna gode masa shedan ma kuma daman cewa zai hana mutane su gode masa sun mala'ati yanna min bayni aidihim wa min kalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum shakirin ya ce zai zo ɗan adam ta gaba zai zo musu ta baya zai zo ta dama zai zo ta hagu wai Allah ba zai same su suna gode masa ba saboda godiyan nan da imani su ne abin da ake nema ubangiji ya nuna wa ɗan adam da ya halice shi ɗin ga manzanni nan ka bi in ka bi wannan hanya ita ce hanya mai kyau in ma shakira ko in ma kafuran ko kuma hanya mara kyau shine ta cewa manzannin da Allah ya aiko ko ko kawai gari kaga baka ga annaba ba to amma akwai malamai ga waliyai suna gaya maka saboda haka duk wanda kaga yanzu ya karbi abinda malamai suke faɗa da abinda waliyai suke faɗa to yana nuna inda ya zo zamanin annaba ma zai imani da annaba wanda kuma yake karyata su yanzu to irin su ne masu karyata annabawa ma saboda haka kar mutum ya dai karyata waliyai ko malamai ba a karyata su saboda su abinda suke faɗa ba nasu bane abun daga Allah ne shi ma su ma annabawan Allah duk abun daga Allah ne manzo Allah kullun zaka ji gaya mana yake cewa an ce yace an ce yace ko haka Qur'ani yake faɗa kul kaza kul kaza kul kaza saboda haka abun ba nasa bane na Allah ne shi yasa in ka karyata shi to da Allah kake har Allah ma ya gaya masa yace karye damu mutanen nan sun ce kai mutumin kirki ne tun kana karami har ka kai shekara arba'in suna kiranka al'aminu sadiq wai mai amana ne mai gaskiya ne idan kana tsoron wani abun kama zai bata shi za ka kawo ajiya to wai laifinsa me yasa ya ce Allah ya aiko shi wai shine laifinsa shi yasa Allah ya ce kar ya damu fa innahum la yukzibuna ko la yukazibuna walakin az-zalimina bi ayati llahi yahtadun ba kai suke karyata ba fa suna jayayya da ayoyin Allah ne amma sun yadda wai kai mutumin kirki ne kuma daman bidayatul mar'i tadullu ala nihayati farkon mutum yana nuna maka karshen sa dan mutum ya tashi cikin aikin alkhairi to haka zai mutu kar kai ma sabani haka zai tafi wanda kuma kagan suna abu mara kyau din nan haka suka tashi to shi yasa manzo Allah ya za a yi bayan ya kai shekara 40 kuma ya canza ya zama mutumin kirki ba ai ba zai yi ba kuma ba ma ya ce wani ma ya yi wani ƙarya ma ya yi Allah ma a'udhu billah ba zai yi ba mai gaskiya ne sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Salam ya ce shi da ya ganshi kawai da ya koma Madina da ya ganshi sai ya ce ai ina ganin sa na san wallahi wannan ba fiskan makareci ne ai makareta ana gane su wannan mai gaskiya ne duk abin da ya faɗa gaskiya ne saboda haka ubangiji ya nuna mutane dai hanya guda biyu ko ya gaskata annabawa da manzani da waliyai ko ya karyata su an faɗi hanya guda biyu saboda haka mu gaskata annabawa da waliyai shi yafi mana Allah ka tabbatar mana da wannan imani namu har abada
إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأقلالا وسعيرا na'am inna atarna lil kafirin salasilan wa aglalan wa sa'ira to ya riga ya nuna hanyoyin ya ce to wanda ya bi mai kyau zai samu mai kyau wanda ya ki kuma ga abin da aka tanada masa yace inna mu dai atarna mun shirya mun shirya salasilan sasarai lil kafirin ga kafirai wa aglalan da kuma kukumai sune aka shirya musu wanda suke cikin wuta wa sa'iran da kuma wuta wanda take mai tsananin zafi tace wutar jahannam lakiya
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا نعم إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا إن الأبرار وأن تأم فدي كافرين أنكم أنا فدي متانين كيركي إن الأبرار سني متانين كيركي وأن سكا أيكي ميكيو سكا بي أنباوا سكا بي دو أبون سكا فدا سكا بي وليه وأن يشربون سنا شام من كأس daga ainihin kofi ko akoshi wanda yake kana mizaju ha kafuran abinda yake cikin an hada shi ne da kafo mana abu ne wanda yake mai daɗi kuma mai kamshi da shi ake ba su suke sha mana aljanna Allah ya ba mu عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا نعم سنة ألوغا لارتي ما أنت كأسو to yana nufin akwai wani abu a ciki ba empty coffee bane in ka yance kasu amma za ya cewa kubu ko wani abu ma an ce kasu to akwai wani abu a ciki ainan sannan akwai wani korama mana ruwa wanda yake ciki ya shirabu biha ibadullah wanda su bayan Allah suke sha din yufajjiruna ha tafjira mana suna yana bubbugowa bubbugowa koko suna jansa duk inda suke suna tare da shi kamar dai a ce wani abu ne kamar remote kamar remote haka da inda kake ko a sama kake ko a ƙasa kana tare da shi da inda ka danna sai abun ya zo har inda kake shi yasa duk abubuwan da ake mana na zamani yana nuna mana abun da yake aljanna na
yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustadira su masu samun irin wannan su ne wanda suke cika alƙawari bagance da suka yi cewa za su bi Allah dama tun a alamu zarri lokacin da ubangiji ya ce alastu bi rabbikum ai an amsa an ce qalu bala tun wancan lokacin ya tara halitta duka yace shin ba ni ne ubangijin ku ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fara amsawa bayan shi sai manzanni sai aka ta biwa kowa gurgudan da ya ikon sa gurgudan imanin sa wanda kuma ya amsa a can in an zo nan ma zai amsa wanda bai amsa a can ba a nan ma ba zai amsa ba to tun wancan ma na wancan alƙawarin da suka yi sun cika sannan a nan duniya ma sun yi alƙawari za su bi Allah kuma suna yi to shine ma'ana yufuna bin nazim masu cika alkawari cewa za su bi Allah wa yakhafuna yawman kana sharruhu musadira kuma suna tsoron wata rana wani yini wanda wannan sharrin sa yana yaduwa suna tsoron wannan sharri na wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira na'am wa yut'imuna da'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kasan shi kullun qur'ani fa sifofi kawai sifatu zai ta fada ba zai kira sunan ka ba amma zai cewa masu kaza masu kaza masu kaza to kai kokari ka shiga cikin abu mai kyau din in ka shiga cikin mara kyau fa to kana ciki karka ce baka ciki kai kokari ka shiga cikin mai kyau in ka shiga cikin mai kyau to kana ciki ke to anan kaga ya sake kawo wani siba bayan ya ce masu cika alkawari sai ce kuma su ne wa yuqimuna da'ama wanda suke ciyar da abinci ala hubbihi tare da sansa mana su ma suna so amma suke bayarwa kana son abu ka dauka ka bayar shi yasa ma wasu malamai suka ce wai abin da zaka ba almajiri ba wanda ka rage bane a cikin wanda aka dafa din a diba masa cikin wannan a bashi wasu sun ce in dai ka bashi saura ne to watakila an yi kokonto an yi sabani ko kana da lada ko baka da shi ba sani don wai ka riga ka gama aiki da shi ai don ko bai zama zubarwa zaka yi ba sani ba ko akwai lada ko babu amma yana cikin sabon ne wanda aka yi kadi ba masa to wannan kan kana da lada amma sauran ma a basu kada hana su don wasu suna cewa a hana su don kar mu faɗi haka kuma sai ce to a daina basu tun da a ci gaba da basu gashi nan anan yanzu za a gaya mana sayidina ali ne gidan mutanen alul baiti ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sayidina ali aka ce yakan je yayi aiki ne ka duba dirajar su da girman su ba amma zai je ya kwadago yayi aiki in ya samu kuɗi sai ya zo yana rabawa yana ba mutane mana abinci ne aka zo aka dafa kawai sai ya ba wa miskini sai aka ce miskinan na farko miskini ne zo yayi bara yace ya ku ahlul baiti gidan manzala nazo ban da shi ina so ku bani sai yace a dauka a bashi kuma a raba mun uku ne ba aka dau ɗaya aka bashi to waya timan bayan ya tafi kuma sai maraya ma yazo shi ma ya sake bara sai yace a sake dauko ɗayan a bashi aka bashi wa asiran sai wani kuma wanda shi kuma irin bawa ne haka sai yazo shi ma ya sake bara sai yace shi ma a bashi kaga dai abun ya kare kenan ba su suka kwana haka akwai wanda zai iya haka yanzu mu dai ba mu iya ba ba ma iya ko mu faɗi gaskiya za mu iya ka bayar ka kwana baka ci ba ba za mu iya ba gaskiya ne wannan sarahatan babu wani koyi koyi to wannan an ci maganan su kuma sahabi ah gaskiya ne ai ko dan amma sai a ce sahabi ba komai ba a zage su a kushe su abinda suke za mu yi wallahi ba za mu iya ba ai da man zabo su akai duk wanda kaga fa an ce wani zaben sa akai wanda kaji an ce manzan Allah nan ba kawai aka kama mutum a gari yana tafi a maka ba a Allah ya zaɓe shi ne wani babban mutum ne abinda zai yi ba haka iya yi ba shi fa manzo Allah an ce masa ne ya tinkari duniya ba faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka ko waharidil mu'minin an ce masa duk duniya fa in sun tare shi ya tare su ya yake su amma an ce mu'mine su kuma ya kwadaitar da su in za ka iya bismillah mu'mini ana kiran ka ne kai an ce an kwadaitar da kai ne amma shi an ce mar wajibi ne ya tare duniya akwai wanda zai iya wannan to da haka in an ce ya fi ka sai ka ce kana daidai da shi ba za ka iya ba da ka ji kara sai ka ana gudu ana buya amma shi an ce ya tari duniya kuma ya tari duniyan bai ji tsoro ba sallallahu alaihi wasallam so da haka wannan abin da sayyidina ali nan yayi ba wanda zai iya ya raba abincinsa kashi uku amma duk ya ba da shi miskini ya zo ya bashi mara ya zo ya bashi bawa ya zo ya bashi shi ya kwana haka shi kenan ba abinci an yi hakuri shi yasa in an ce su wani abu ne kar mutane su ringa gare ta kullun zaben su ake duk wanda kaga kusa da manzon Allah na ai babban mutum ne babban mutum ne sai da aka zako shi ne da dauko ka kawo kamar in zaka iya ai ba zaka iya bane sai sa aka kawo su saboda haka a girmama su a girmama waɗannan kuma haka din suka yi suka hakura suka kwana haka ba su da komai shi yasa ƴan uwa kar mu ringa zagin su kullum muka faɗe su mu ringa girmama su mu ringa girmama su haka Qur'ani yace mana wallazina ja'u min badihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تقل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم haka Allah ya ce da aka gaya mana muhajirun da ansar sai aka ce to wanda za su zo a bayan su yadda suke kullum suna roƙon Allah ya Allah ka mana gafara kuma ya Allah muna roƙonka wanda suka riga mu shiga wannan addini kar ka sa mu ringa gaba da su ko wani waliyi ko wani sahabi ko wani babban mutum ka zo wai kai kai ba komai kana zagin sa kana gaba da shi wannan ba kyau kai kokari kai dai su an riga an gama nasu an ce su yan aljanna ko sayyidina ali nan manzo Allah ma yace man kuntu maulahu fa aliyu maulahu ka duk wannan zama shugaban sa sayyidina ali ma shugaban sa ne har wani yazo yace wai yayi ridda ma ya bar addini akan haka yazo yace to muhammadu da ka ce mu yi sallah mun yi ka ce mu yi azumi yanzu kuma sai ka dauko dan uwanka ma ka dora shi akan mu sai ce wallahi ba ni dora shi ba Allah ne ya dora shi Allah ne ya dora shi sai mutumin ya ce wai Allahumma in kana haza huwa al-haqqa min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azab wai abunda Muhammadu ne faɗa gaskiya ne ka sauka min da azab aka ce bai wuce nan da nan ba sai aka sauka masa da azaba manzo Allah ne zai faɗi abu ka ce wasa ai ba wasa bane duk wanda ya dora akan ka ko bawa ne ma wanda ba kowa bai zai ce shine akan ka dole ka yadda in ka ki to ka saba wa Allah dole a bi su to waɗannan fa su ne sahabbai ɗan uwa saboda haka mu girmama su haka suka haƙura da abun da suna son abu suka ɗauka suka bayar na إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نلئمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما كأي دي نلئمكم سوية da suke faɗa kenan irin waɗannan in suka bayar in ka tsaya musu godiya sai a ba ka gode ba ka je kawai mu ba ma neman godiyanka ma kadai dai nul'imukum muna siyar da ku ne liwaji Allah saboda Allah mana saboda zatin Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma nufin wani sakamako a wajen ku wala shukuran ko wani godiya mana kar ma ka gode musu kawai su saboda Allah suke yi na'am to haka ake so duk abin da zaka yi ka zama kai saboda Allah kar ka saurari ka ce a wani a shekara kaza ina bashi amma bai taba zuwa min godiya ba kar ka damu sai ya gode maka ba Allah ya sani ba ai wanda kai saboda shi ya sani ko bai gode maka ba kar ka damu haka su bayin Allah suke ba sa neman wani godiya ko ka saka musu da wani abu ba sa neman na'am إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا inna nakafu min rabbina yawman abusan qamtarira inna mu dai nakafu muna tsoro min rabbina daga ubangijin mu yawman wani ne abusan wanda yake mai tsanani ana mai daurewa mai daure fiska qamtariran wanda yake kuma mai tsananin azaba muna tsoron wannan saboda haka muna tsammanin abin da kuma yake wajen Allah muna yi saboda haka ne saboda haka in mun bayar ba mu bukatan sai an gode mana na'am فوقاهم الله شر ذلك اليوم نعم.
ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا to kaga har an gama maganar sai Allah ya ce sai aka tsare su mana har an gama ga abin da suke neman to Allah har ya ba su saboda haka sai ya ce fawqahumullahu sai Allah ya tsare su din ya kiyaye su sharra zalika yawmi sharrin wannan yini din walaqahum kuma ya ba su nadratan haske da kuma kyau wa sururan da farin ciki shi daman lamarin Allah abu ne kamar yadda muke faɗa kullum yadda manzon Allah ya faɗa al'amari ne wanda an riga an gama an riga fa an tafi aljanna Allah ya sa muna cikin wanda suka tafi yan wuta ma sun tafi Allah ya kiyaye mu an riga an gama shi yasa yanzu ya bada wannan labari sun ce masa ga abun da suke so to ya ba su yanzu kawai abun da ake nufi ake jira lokacin kawai mana lokacin ya kawai a nuna mutane a fili amma dai an riga an gama abun saboda haka da aka faɗi haka sai wani sahabi ya ce manzo Allah to me yasa muke shan wahala muna ta aiki muna zuwa jihadi muna ta azumi ya ce a ai kullum mu yasarru lima kulika lahu kowa an sauwake masa abin da aka halice shi a kansa saboda haka mu rike abin da muke yi din shine abin da aka dora mu akai da haka wannan aikin da muke mu rike shi kar mu bari amma a kansa aka dora mu amma aljanna zamu tafi insha Allah wanda aka dora su kan wani kuma shi ma haka suke yi Allah ya kiyaye mu to haka lamarin Allah yake ya riga ya ce ya ba su abin da suke nema din mana ya tsare su to shine anan aka kawo mana wani fa'ida na wannan abun cewa Imam Al-Qurtubi ya faɗa cewa ah, annabi sallallahu alaihi ya faɗa an waito daga abdurrahman cewa manzala sallallahu alaihi yace karaja ah, yace karaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi shi mai riwaya yace wata rana manzala sallallahu alaihi ya fito ya same mu za ta yi min wani rana wana ni fi masjidil madina muna zaune a cikin masallacin madina fa qala sai manzon Allah yace inni ra'aytu al-barihata ajaban sai ce kai je da dare na ga wani abun mamaki na ga abun al'ajib sai ya ce ra'aitu rajulan min ummati na ga wani mutum a cikin al'ummata ja'ahu malakul mauti mala'ikan mutuwa ya zo masa li yaqbida ruhahu saboda zai karbi rayuwarsa fa ja'ahu birru walidayhi faraddahu an sai kawai biyayyansa da yake wa iyayensa sai ya zo sai ya hana wannan mala'ikan ya dauke shi me nuna maka anan wai ma'ana biyayya wa iyaye yana ƙara mutum kwanaki inda an sama shekara biyar ne ko goma ko ashirin ko talatin za a yi ƙara maka su zama arba'in ko hamsin ko da in hamsin ne su dawo sittin ko sittin ne su dawo saba'in ko su dawo tamanin mana a nan duniya wani aikin alkhairi da zaka yi zai iya ƙara maka kwanaki amma daman can haka Allah rubuta a asali to amma wani abu ne za ka kawai zai zama sababi sai abun ya faru sai annabi ya ce ya ga haka mana a nan zai gaya mana su ayyuka ne wanda ayyuka ne masu kyau idan kana yin su za su maka amfani za su taimake ka na farko kenan abin da ya gaya maka yace to bayan haka kuma wa ra'aytu rajulan sai naga wani mutum kuma min ummati daga cikin al'ummata shi kuma qarbu sidale azabul qabri an shimfuda masa azaba ta kabari to faja'ahu wudu'uhu sai alwalarsa da yake yi sai alwalan sai ta zo fastan qazahu min zalika sai alwalan sai ta kubutar da shi daga wannan azaban kaga nan ma alwala yana da amfani kenan mutum za a masa azaba a kabari alwalarsa ta zo ta hari- ta hana shi ta hana wannan azabar yace wa ra'aytu rajulan min ummati sai naga wani mutum kuma cikin al'ummata qad istahwashat ash-shayatin shaydanu sun zo sun kewaye shi faja'ahu zikrullahi ta'ala fakallasahu min bainihi sai ambaton da yake wa Allah sai yazo sai ya kubutar da shi mana in shaydan yana so ya ki- ya maka wani abu in kana yawan ambaton Allah to zikirin zai hana saboda haka a yawaita zikiri a yawaita karatun Qur'ani yana iya tsare ka daga shaydan sai ya ce wa ra'aitu rajulan kuma sai naga wani mutum kuma min ummati cikin al'ummata qad istawashadu malaikatul azab shi ma dai malaikun azaba ne suka zo suka kewaye shi faja'adu salatu sai sallata sallarsa ta zo fastanqazadu min aidihim sallah sai ta zo ta kwato shi a hannun waɗannan malaikun azaba wa ra'aitu rajulan min ummati sai naga wani mutum kuma cikin al'ummata yalhasu adashin yana ta lallagi saboda ishirwa yana jin ishirwa yana so ya sha ruwa kullama warada haudan koyaushe in yazo wajen wani tafki na ruwa yana so ya sha muni aminu sai a hana shi faja'ahu siyamuhu sai azumin sa sai yazo fasaqahu wa arwahu sai azumin sa ya shayar da shi har ya kosar da shi kaga azumin da muke na da amfani kenan idan ka tashi wajen kana kishi sai azumin yazo ya taimake ka ya shayar da ka yace wa ra'aytu rajulan min ummati sai naga wani mutum kuma cikin al'ummata wan nabiyuna qu'udan hilaqan hilaqan annabawa suna zaune halka halka haka suna tattare kullama da nali hilqatin durida in in yazo kusa da nan sai a kore shi in yazo nan sai a kore shi shi wannan mutum to faja'ahu iktisaluhu min aljanabati fa akaza bi yadihi wa aqadahu ila janbi sai manzo Allah ya ce sai wankansa da yake yi na janaba sai yazo sai ya kama hannunsa sai yazo ya aje shi kusa da ni kaga ma shugaban annaba ma aka fashi ko manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace kusa da ni ma kawo shi kaga ya samu babban abin da yake ne kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aytu rajulan min ummati sai naga wani mutum kuma cikin al'ummata bayna yadayhi zulmatu gaban sa duhu wa min kalfihi zulmatun bayan sa duhu wa an yaminihi zulmatun haka daman sa duhu wa an shimalihi zulmatun gefen sa ma hagu duhu wa min fawqihi zulmatun sama da shi ma duhu wa min tatihi zulmatun kasan sa ma duhu fa huwa mutahayyirun fiya ya dimauce to gab- gabansa duhu baya duhu ko ina duhu sama da ƙasa kasan dole ya ɗimoci to yana cikin wannan ɗimuwar manzo Allah ya ce ya ganshi faja'ahu hajjuhu wa umratu shi yayi sa yayi haji da umra kai ha- kai umra ko arji ko kai haji ɗaya daga ciki ma zai yi maka amfani kowane ɗaya daga ciki zai iya zuwa sai ya kwace ka ma'ana hajinsa da umransa sai ya zo sai ya kwace shi fasakara ja'a min zulmati sai suka fitar da shi daga cikin wannan duhu wa akalahu fi nur sai suka shigar da shi cikin haske kaga ayyukan da muke na suna da amfani yace wa ra'aytu rajulan kuma min ummati sai naga wani mutum kuma cikin al'ummata yukallimul mu'minin yana ta mu'mine magana amma fala yukallimuna ba sa kula shi yazo ya samu mu'mini yana ta musu magana ba sa kula shi to fajaru silatul rahim shi kuma sada zumunta da yake sai yazo masa faqalat sai sada zumunta ta gaya wa mu'mini tace ya ma'sharal mu'minin kallimu ya ku mu'mini kuma sa magana mana fa inna fa innahu kana wasilan lirami yana sada zumunta saboda haka da Allah ku kula shi to sai aka kula shi kaga nan ma sada zumunta yana da amfani ke to sai fa kallamu wa- wa hatta ma wa safu akai ta gaisawa ma da shi ma an yi magana da shi kaga wannan ma yana da amfani ke to sai ce kuma wa ra'aytu rajulan kuma min ummati sai na sa ganin wani mutum cikin al'ummata shi kuma yattaki hajjan eh, nari wa shararaha biyadi an waje wuta ne yana ta kau- yana ta kore wuta irin wuta tana ta tashi yana ta kore ta daga fiskarsa mana kamar tarɗin wuta yana so ya kama fiskarsa sai yana ta tarewa fajaru sadaqatu shi kuma sadakarsa sai ta zo fasarar sitiran alawaci sai ta zo ta tsare fiskarsa ta zama kuma zillan alarasi ta masa inuwa kuma a kansa saboda haka sadaka ma yana da amfani kenan mu yawaita sadaka wara aitu rajulan min ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har yanzu dai sai naga wani mutum kuma cikin al'ummata kad akazadhu zabaniya min kulli makani kaga fa zabaniya wa malaikun azaban sun zo sun kewaye shi to faja'ahu amruhu bil ma'rufi wa nahyu anil munkari sai umurni da yake da abu mai kyau da hani da yake abu da mara kyau shi kuma sai yazo ma'ana umurninsa da abu mai kyau da haninsa da mara kyau sai yazo fas fastaqzahu sai suka suka kubutar da shi min aidihim a hannun waɗannan mutane wa adkalahu ma'a malaikatu rahama sai suka hamika shi a hannun malaikun rahama dama malaiku kala biyu ne idan mutum ya zo mutuwa idan mutumin kirki ne malaikun rahama ne suke zuwa in mara kirki ne kuma waɗancan ne suke zuwa to waɗannan sun zo sai wannan aikin nasa sai ya zo ya kubutar da shi umarni sa umarni da abu mai kyau da hani da abu mara kyau sai suka zo suka dauke suka ce a'a ba ku za ku dauke shi sai suka mika shi wajen mala'ikun rahama kamar dai irin hadisi nan da ake karanta mana na wani mutum a cikin banu isra'ila wanda annabi ya gaya mana ya kashe mutane wajen 99 ko har ma ya ciki ta na 100 da wannan mutumin da ya je wajensa ya same shi ya ce masa shi baka abin da ya yi anya zai samu rama ya ce kai nawa ka kashe ce sai inda tare ce haba ina kai ina rama sai ce bari in karisa da kai kawai in hutance saboda irge na ya cika kar a ce sai da ta a ringa cewa ɗari sai ciki ta da shi ya zama ɗari to da ya tafi wajen wani sai ce masa a'a ai ba wanda zai ce ba zai shiga tsakanin Allah da bawansa ba maki Allah ya maka rama mana ya ce masa amma abin da za ka yi kamar wannan garin ka tafi gari kaza ko ya gaya masa garin mutanen kirki ya kama hanya zai tafi ya je dab da garin sai mala'iku suka zo sai kala biyu suka zo na azaba suka zo suka ce ai bai komai ba na rama suka ce ai to ai ya tuba tunda ya niyan zai tafi wajen mutane ke ai to bai aikata komai ba kaga anan Allah sai sai aka ga mana hadisin cewa sai aka turo wani mala'ika shi kuma ya zama shine alƙali tsakanin su da ya zo sai ya ce musu menene kuke jayayya sai waɗannan suka ce ai bai aikata komai ba ya zo dai zai tafi garin mutane kirki saboda haka muna ga namu ne waɗanda suka ce a'a ai ya zo ne ya yi niyan tuba saboda haka namu ne sai aka ce to yanzu sai wannan mala'ika ya ce to yanzu a kiyasta a ga ina ne ya fi yawa mana inda ya faɗin nan jikinsa ya fi yawa ta wancan ƙasar ne ko ta nan aka ce sai ubangiji kuma yawa ƙasar wahayi cewa ita can ɗin ta ɗan jawo kasan shi ubangiji sau fa yake yawa kowa rama sai dai mutum ya amma shi ramar yake ita yake so yawa kowa shikenan da aka kiyasta kuma sai aka ga ai jikinsa ya fi yawa ta can shikenan sai mala'iku ramanin suka dauke shi to shi yasa anan ma ake gaya mana ma'ana da aka yi ta jayayya din waɗancan sun zo waɗannan sun zo sai umurnin sa da abu mai kyau da hannun sa da abu mara kyau sai ya zo sai hada shi da mala'iku ramin kaga sai ya samu rahama kin saboda haka mu yawaita ayyuka masu kyau baka san wanne ne zaka shiga aljanna da shi ba na'am to sai aka ce to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan shi kuma wa ra'aytu rajulan min ummati sai naga wani mutum ma dai a cikin al'ummata jasiyan ala rukbatai shi kuma yana kife akan gwiwoyinsa mana yana durkushe akan gwiwoyinsa bainahu wa bainal lahi hijabun akwai hijabi tsakaninsa da ubangiji fajahu husnu khulquhu sai kuma halayensa shi kuma halaye masu kyau da yake mana dabi'a mai kyau sai wannan abun shi yazo fa akaza bi yadihi sai rike hannunsa wa atkalu ala la sai shigar da shi wajen Allah tabaaraka wa ta'ala yace to wara aitu rajulan kuma sai na ga wani mutum kuma min ummati ga cikin al'ummata kad aha wasa hifatahu min qibali shimali da aka sako takardu sai takardarsa ta yi tafi kamar za ta tafi ta hagu to faja'ahu khawfuhu min Allah sai tsoron sa da yake ubangiji sai yazo to akaza sahifatahu faja'alaha fi yamin mana tsoron Allah sa shi yazo sai ya dauki takardar sai ya dawo da ita dama amma da za ta tafi hagu sai ya dawo da ita dama to yace wara'aitu rajulan min ummati sai na ga wani mutum kuma cikin al'ummata shi ma dai karkafa mizanuhu mana ma'auninsa ya zama yayi yayi lo ayyuka mara kyau din sun yi rinjaye to fajahu afraduhu fasaqalu mizanuhu sai gaggawansa a cikin aikin alkhairi mana shi yasa ake so kai gaggawa wajen aikata alkhairi wannan gaggawan kai abu da sauri din sai ya zo shi kuma sai ya jawo shi mana sai ya tseratar da shi sai ya nawaya mizanin nasa ya ce war'aitu rajulan min ummati bayan nan sai naga wani mutum kuma qa'iman ala shafiri jahannama yana tsaye a dab da gaban wutan jahannama dab da zai fada kenan to faja'ahu wajluhu min Allah sai tsoronsa da Allah nan ma da yazo fassan qazahu ya kubutar da shi min zalika daga wannan maza sai samu ya kubuta war'aitu rajulan sai naga wani mutum da ya har yanzu min ummati daga cikin al'ummata hawafin nari shikan har ya sulmo ya fada wutan ba to faja'ahu dumu'uhu allati kana bakaha minka je tillahi fi duniya fastakrajadu minan nar to ya kasance in yaji tsoron Allah a duniya har yana kuka to wannan hawayen sune suka je suka tsamo shi suka fito da shi daga wucin cikin wutan suka kai shi aljanna wara aitu rajulan min ummati annabi yace da har yanzu sai naga wani mutum kuma cikin al'ummata qa'iman yana tsaye ala siradi akan siradi wannan siradin nan da ake wucewa yar'adu kama tar'udu sa'afa firihin asif yace yana ta makaike ta haka yana ta raurawa kamar daga ganye dai in ana iska ganyen bishiya zai yi ta haka hakan nan to haka na ga yana yi to fa ja'a husnul zanni billahi ta'ala fasakkana ridatahu wa mada to yana da kikkiawan zato kullun yana Allah kikkiawan zato dama an ce annabi ya ga mana cewa mutum ya zama yana kyautata wa Allah zato kuma ya kyautata wa bayan Allah zato to a cikin wannan abin da yake yi din kyakkyawan zatonsa ga Allah din sai ya zo sai ya kubutar da shi sai zama na ya nitsu ya wuce akan siradin ya tafi aljanna yace wa ra'aytu rajulan kuma sai naga wani mutum da har yanzu min ummati a cikin al'ummata ala siradi shi ma akan siradi yasabu ayanan wa yahbu ayanan wa yata'allaqu ayanan fajaru salatu alayya fa fa akazar bi yadihi wa qamadu wa mada mutumin yana ta kaman akan siradi ne amma ba zai tafiya da kafarsa ba ko kaga yana jan gindi ko yana tafiya kan gwiwoyi haka da yake ce sai salati da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine yazo ya kiutar da shi ya shigar da shi aljanna saboda haka aiwaita salati sai yace wa ra'aytu rajulan min ummati sai naga wani mutum kuma cikin al'ummata shi kuma ya je wajen kofofin aljanna fa ugliqat fa ugliqatil abwab dunahu ya je kawai zai shiga aljanna sai ya ga an rufe kofa din to fajadu shahadatu alla ilaha illallah fa fataha lahu al-abwab kullaha wa adkhalahu al-janna sai shaidarsa da yake yi ta yana yawan faɗin la'ilaha illallah la'ilaha illallah sai ta zo ta ja shi ta je ta shigar da shi aljanna to sai imamu ɗabarani ya ce mana lalle an ruwaito daga anas bin mali ala ƙara masa yadda ya ce manzala sallallahu alaihi sallama ya ce man laƙama a kawo lukumatan halwatan sarrafan lawo an humarara talmakifi yau mai kiyamati mana a ƙarshe ce mana to duk mutumin da ya ɗauki ko da loma ne guda ɗaya ya ba wa ɗan uwansa to wannan za ta iya sa shi ta kiyaye shi daga tsananin nan da ake samu na filin al'iyama to wannan duka ana gaya mana saboda mana musan cewa abubuwa suna da yawa na aikin alkai kowanne kai kokari ka yawaita saboda baka san wanne ne zai sa dalilin ka samu rahama kaga shi yasa annabi ya faɗi waɗannan kaga abubuwa ne da yawa wani sallarsa wani salatinsa wani tsoron allansa wani sadakarsa kowa dai da irin abin da yake saboda haka a yawaita ayyuka na gari ba a san da wanne ne za a samu rahama ba Allah ka ba mu rahamar ka na'am وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا wajazahum bima sabaru jannatan wa harira to su waɗannan da yan aljanna din wanda Allah ya kiyaye shi wahalan filin alkiyama da tsoron filin alkiyama sai ya saka musu saboda hakurin da suka yi ya ba su aljanna wanda take akwai alhariri a cikin wanda ake sa musu kaya na alhariri na
متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا na muttaki'ina suna masu kishingida fiha a cikinta alal araiki akan gadaje la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba sa ganin rana ba sa ganin wata mana zamharir shine wata shamsan kuma rana wai hasken aljanna ba na rana bane ba na wata bane kawai na hasken al'arshi ne wannan hasken yafi na rana yafi na wata ma Allah ba mu to wannan dai abinda muka faɗa din nan a karatun mu na yanzu duk wani abinda muka karanta yana dai nuna mana kwadaitar da mu ayyukan alkhairi karkare na kowane irin aiki har ma maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ba mu labarin wani babban mutum Abu Ja'far al-Mansur wani babban waliyi ne lokacin da ya rasu bayan ya rasu sai ɗansa ya mafarki da shi sai ɗansa ya tambaye shi ya ce wani hali ka samu kanka sai ce ai lallai abubuwan wato ba yadda muke tsammani ba ne ya ce abin da ya faru ubangiji tabaraka ta'ala ya tambaye shi tun daga balagarsa har zuwa rasuwarsa cewa wasu ayyuka shekara nawa aka bashi ya ce an bashi shekara 60 ko zuwa 63 ya ce to me ya yi da su sai ringa faɗa cewa to shi dai ya yi aikin haji sau kaza ya yi jihadi sau kaza ringa irgawa aikin haji ma ya yi ya kai sau sha ɗaya sannan ya yi jihadi sannan ya yi kaza ya yi kaza ringa irgawa yau abin da ya faɗa sai Allah ce lallai ka yi abu kaza tabbas ni shaida ne akan haka amma fa ban karɓa ba mana aikin hajinsa ba a karɓa ba jihadinsa ba a karɓa ba kaza ɗinsa ba a karɓa ba duk ya gama irga ayyukan Allah ce lallai haka ne ya yi amma fa bai karɓe su sai ce to izan halaktu na halaka ki ne ce a baka halaka ba ai wata rana kana tafiya katina sai ka ga kaman kaya akan hanya sai ka dauke ta saboda kar wani ya taka katina wannan sai ilalle ya tina to wannan shi na karba da shi kuma na makarama to kaga sai ka ga ma'ana kana ga kaman kana da wasu manyan anyuka kaman su ka ajiye su ne ka tanadin su kai reserving din suna gefe kana ganin suna da girma ka san aikin haji yana da wahala ko duk mutum duk gatan sai aikin haji sai ya sha wahala kowa ne shi ko misali irin batan nan ma da ake amina kaga an bata kaga mutum ya sha wahala in ka ganshi ma baka son ka ganshi tsabar wahala to amma yayi sau sha ɗaya fa amma ka ce ba karɓa ba saboda haka ma'ana wannan ya nuna mana cewa mu yawaita ayyuka kar mu rena kuma in kaga kaya din ka dauke in kaga kwalba akan hanya ka dauke ta ko kusa ka matsar da ita baka sani ba wata kila ita ce dalilin samun rahamar ka kar mutum ce sai babba a aishi alhaji ne aiki da yawa don haka ba ya dauke kusa ba a ka dauke kusa in ka ganta da kwalba da komi duk abu da ka sani kai ga imamu gazali shi kuma aka ce shi ma labarin da ya bayar an yi mafarki da shi ya ce ai kaga dai shi babban mutum ne ya yi rubutu da yawa ya yi abubuwa da yawa sai ce wata rana ne yana rubuta wani littafi sai yi wani kuda sai zo zai dan sha tawadan sai dan jira kudan ya shanye tawadan sannan sai ya dage alkalami to wai wannan kudan da ya bari ya sha tawadan wannan kudan a dalilin sa Allah ya masa rahama kaga ba dan adam bane ba ba ma kiramar mutum mai samu a dalilin kuda ko a dalilin kadangare ko kuliya ko kare ba shi yasa manzo Allah ya ga mana hadisi ba wata mata ta shiga wuta saboda mage ko ta ɗaure magin bata bata abinci ba bata bata ta je ta samu ta shiga wuta wata kuma mata karuwa ce ma ba amma ta shiga aljanna saboda kare ta je ta ɗebi ruwa harijiya ta ga karen ya zo yana nema ta ɗebo a cikin kaman kufi ne ma haka takalminta ta bashi a dalilin haka ta tafi aljanna duk karuwancin da sai Allah ya yafe mata ta shiga aljanna a dalilin kare saboda haka wannan duk wa'azi ake mana ana nuna mana kar mu rena abubuwa duk halittun nan karkare na su ba mamaki dan wani abu ne dan karami zaka masa wani abu sai ka samu rama shi yasa a cikin bayan Allah akwai wanda zaka ga gadangaru ma ke tara abinci yana basu saboda bai sani ba ko dalilin su zai samu rama saboda haka mu yawaita ayyuka kowane iri kuma kowane irin bayan Allah a tosa samu su ba sani ba ko a dalilin su ne za a samu rama Allah ka mana rahamar ka
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا نعم ودانية عليهم زلالها وزللت قطوفها تذليلا ودانية زلالها bishiyoyin ta ko ayin bishiyoyin wadaniyatun suna kusar gare su mana an kusanto su ga su yan aljanna wa zullilar qudufuwa tazila kuma qudufuwa abinda ake cirowa din ma wa zullilar an sauko da su kusa tazlilan saukarwa mana mutum in kana tsaye yadda zaka cira haka wanda yake zaune haka wanda yake kishin gide ma duk zai iya cira mana ba sai ya tashi ba in yana kishin gide ko in yana zaune ba sai ya tashi ya tsaya ba duk zai iya ciran abubuwan aljanna din
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا نعم قواريرا من فضة قدروها تقديرا نعم ويضاف عليهم بآنية من فضة وأقواب كانت قواريرا ويضاف عليهم za a ringa kewayawa gare su waɗannan yara da aka ce wildanun mukhalladuna za su ringa hidima gare su na basu bi'aniyatin da ainihin kofuna min fiddatin ko akusa na fiddatin na azurfa wa akwabin da kofuna kanat qawarira wanda suka zamo na karau ne kamar na kwalabe haka na'am qawarira min fiddatin ko ainihin kwalabe ne na azurfa kaddaruha wanda an daidaita su takdiran kaddarawa duk abin da yake ciki din daidai da cikin mutum ne dan mutum ya sha ba zai ce a karo ba daman daidai da cikin sa ake sawa na'am wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila na'am wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila wais kauna ana shayar da su fiya cikin aljanna din kasan ma'ana kofin kamran irin na giya amma giya irin ta lahira ba irin ta duniya ba wanda kana mizaju ha zanjabil abinda ake cuɗanna shi da shi zanjabil ne to in baka san zanjabil din ba shine ce maka ainan ne wani korama ne a cikin aljanna wanda fiha tusamma salsabilan ana kiransa salsabil na'am ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا ولدان مخلدون wasu yara wanda aka yi su a haka mana haka suke dawwama a sifansu na yara din ba sa ainihin shekaru ba sa tsufa kullum suna nan suna hidima a cikin aljanna din to waɗannan yaran wai dufu alim su suke kewayawa a cikin gidan aljanna din suna ba wa 'yan aljanna waɗannan abubuwan aljanna idza ra'aytum idan ka gansu hasibtahum sai kama zaci cewa lu'lu'an su kamar lu'lu'i ne mansuran wanda aka boye shi mana kamar lu'lu'i mai kyau haka suke su waɗannan yara din aka tambayi annabi sallama aka ce to yaya kuma su yan aljanna yace to masu hidiman ma an ce ga yadda suke ai yan aljanna kan kasan sun ji haka ke na'am
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira bangiji yace wa iza ra'aita samma in dai kaga wancan gurin da ake gaya maka mana cikin aljanna din to lalle ra'aita na'ima hakika kaga ni'ima wanda ba za ka yi sifanta ta da wata ni'ima irin ta ba wani irin ta sai wannan din kuma wa mulkan zaka ga mulki kabiran wanda yake mai girma wanda yake ba za ka taba ganin wani mulki irin wannan ba Allah ya ba mu
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة na'am وسقاهم ربهم شرابا طهورا Na'am, ma'ana wannan ni'imar shine aka ce duk abin da kaga na ni'ima a nan duniya to wai ana maka wa'azi ne cewa ka nemi ni'ima wanda ta fita ita ce ta aljanna. Haka kuma mulki, idan kaga mulki a nan duniya to ka nemi mulkin da yafi wannan shine na aljanna kar ka damu da mulki na duniya wanda yake gushewa. Wata rana mutum zai bar mulkin ko ko mulkin ya tafi ya bar shi. Da yawa zaka ga mutum yana sarauta ko a cire shi ko ya mutu ya bar sarauta. Za ga mutum yana da dukiya ko a kwace dukiyan ko kuma ya tafi ya bar dukiyan. to ka nemi wanda yake tabbata shine na aljanna wa mulkan kabira alihim siyabu sundusin qudrun wa istabrak wa hullu asawira min fidda wa saqawum rabbuhum sharaban tahur alihim siyabu mana za a ringa sa musu za a ringa sa musu tufo tufa na na alhariri qudrun wanda yake kore wa istabrak wanda yake kuma istabrak shine maghuli min dibat mana dibaji ne wanda yake mai kauri shi irin wannan za a ringa sa musu wa hullu asawira min fiddatin sannan ana samu su asawira abubuwa wanda yake na hannu min fiddatin na ga azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban dahuran ubangijin su kuma yana shayar da su abun sha wanda yake mai tsarki to daman abun sawa na hannu zaka ga anan duniya mata ne suke sawa amma aljanna ana yi yan aljanna ado da shi kowa da kowa maza da mata din duka na'am إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نعم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا النعيمة معنى وأن النعيمة دين إذا أكفر كان لكم جزاء يا كذا تيسا كما كوني غريكو saboda ayyukan da kuka yi wa kana sayukum mashkura ayyukan ku sun zama abun godewa ne ana ubangiji ya gode muku akan abun da kuka yi sai ya saka muku da wannan amma abun da yake shigar da mutane aljannan falala ce shi dai aikin an ce ayi ne to tunda ka bi umarni kai sai ce to an saka maka tun da kayi amma annabi sallallahu alaihi da kansa yace shi ma sai dai falalan Allah ne za ta shigar da shi aljanna to Allah ka ba mu aljanna saboda falalarka na'am إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila ubangiji yace inna mu nahnu mu ne dai ma'ana ta'kidi ne na sunan inna din nan zaka ce inna shi nahnu din taukidi yake yana karfafa magana ne mu dai mu ne waɗanda kullum kamar da muke faɗa cewa in an ce nahnu yawanci a larabci in mutane ne suke magana sai a ce nunul jama'a mutane ne masu yawa amma in Allah ne kuma ba sai a ce nunul azamati ma'ana zatinsa ne shine yayi kaza shine yayi kaza shine yayi kaza mana shi kadai ne amma sai ce mu muka kaza mu muka kaza mana saboda girman sa tabaraka ta'ala irin sa ne sai kaga wasu mutane ma suna ara a nan duniya dan suna da mulki sai ga sun ce ai zamu yi kaza guri kaza nan zamu yi kaza guri kaza zamu yi kaza ko zamu ba wa ne kaza shi kadai ne fa amma sai dinga faɗin haka wai shi ma saboda yana yana da wani girma yana da mulki amma dai Allah kadai ya cancanci yayi wannan tabaraka ta'ala inna nanu nazzalna alayka alqur'ana tanzilan mu ne wanda muka saukar maka da wannan ƙur'ani tanzilan saukarwa fasbir فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا fasbir li hukmi rabbika wala tudi minhum asiman aw kafura ana ba annabi hakuri fasbir kai hakuri li hukmi rabbika ga wannan hukuncin ubangijin kadin ma'ana ka isar da wannan aika naka har ka damu da abun da kafiran nan suke faɗa wala tuɗi minhum asiman aw kafuran kar ka bi duk wani mai sabo a cikin su ko mai kafirci mana irin su urbatu irin su walid ibn al-mughira irin su abu jahal duk shi ake gaya mana kar ya bi su ya isar da wannan aika kamar da aka masa umarni kuma ya isar sallallahu alaihi wasallam na واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا kai dai ka ambaci sunan ubangijinka safiya da marece mana kullum ka zama kana ambaton Allah ko ku ana nufin salloli ne sallan azhar da la'asar ko ana nufin sallan asuba da na la'asar ko ku ana nufin ambaton Allah duka dai zai dauka zai daukan zikiri zai daukan sallah din mana an masa umarni ne da yinga salloli sannan kuma ya dinga ambaton ubangiji saboda shi zikiri kullum in kana yin sa to kana tare da Allah shi Allah ya ce fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun ku ambace ni in ambace ku ya ce kuma ana jalisu man zakarani ni abokin zaman mai ambato na ne saboda in kana ambaton sa to kana tare da shi saboda ka a yawaita ambaton Allah shi yasa waɗannan waliyan suke gaya mana mu shiga dariƙa dan haka baka dariƙa dole sai kai zikiri da safe sai kai da yamma amma in baka dora kanka dole ba ka shiga irin wannan ba mamaki wata ran sai ka manta wata ran ba za ka yi da safe ba wata ran ba za ka yi da yamman ba to amma an riga an dora maka cewa kullun sai kai to dole ne sai kai sai kai da safe sai kai da yamma din saboda haka a yawaita ambaton Allah ambaton Allah shi yake ba mutane kamala na bukratan asira ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
ومن الليل فاسجد له wasabbihu laylan tawilan sannan fazillahu min al-layl ma'ana ka masa sujjada kuma da dare nan kuma aka ce ko ana nufin sallan magariba da isha wasabbihu laylan tawilan sannan ka masa tasbihi kuma dare wanda yake mai tsayi shine sallah da yake yi na nafilfili da yake din nan sulusin dare ko rabin dare ko ma sulusanin dare kamar yadda muka karanta a karatunmu na baya da in ya fito yana yi to sai sahabbai zo su taru suna bin sa shi in ya fara yana iya tsayawa har daren ma duka ya kare shi yasa sai aka ce to aka yi nuskarsa aka ce to yanzu ya ringa yi dai a sulusi din saboda su waɗancan ba za su iya yin kamar yadda yake yi ba saboda shi zai iya tsayawa gaba ɗaya sallallahu alaihi sallama ba abun da zai hana shi har ma sai da aisha tana ce masa da kafansa yana kumbura ba zai tsaya ba zai haƙura ba sai yake ce mata ba ta so ne ya zama mai godewa Allah ai godewa Allah yake idan Allah ya baka ni'ima to kai kuma ibadan da zaka yi kaman kana gode masa saboda shi abinda Allah ya bashi ba wanda ya samu irin wannan shi yasa ibadar sa ma ba wanda zai yi irin ta sallallahu alaihi wasallam na'am okay lan time yayi na'am wanda ya tambaya mata ce da mijinta da yaya mata yanzu na bayan mijin baya shi ya auren sa yake
na'am mata ne aka ce da mijinta suna tare sun jima sai aka gane yanzu baya azumi sai a kira shi a nemi mutanensa a nemi kuma da shugabanni ko malamai a kira shi a masa nasiha ba za a ce ba aure tsakaninsu ba saboda kasala ne watakila yake hana shi ko kuma wani abu wannan ba zai nuna ce baya cikin addini ba an gane a kira shi dai a masa nasiha a sa shi dole ya dinga yi amma aurensu yana nan sai a ci gaba da zaman aure kuma amma a tsora masa dole a tilasta shi ya ringa yin azumi na sai wanda ya magana akan mai mota ko da mashin larura ta zo irin tafiyar nan ya sa ka dangare shi ma hukuncin sa
taka kadan gari bai kyauta ba bai kyauta ba duk abu mai rai ba a so a kashe shi amma yana ga da kuskure ne ko kuskure ne ko dan adam an kashe da kuskure ai sai dai a ce kai wani abu eh balle wannan ya kiyaye dai ba ku فاتحة صلاة الفجر الحمد لله رب العالمين الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد amin Allah ka sanya amin
الحمد لله fatiha